ونعوذ من الشيطان الرجيم وقال الرسول يا رب إنهم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة yan uwa musulmi muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da kaddarawarsa ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na bayan la'asar a wannan yammaci na ranar laraba a yau muna takwas ga watan ramadan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da da biyar ko 25 ga watan biyu na shekara 2026 miladiya har yanzu da ce da gaba da tafsirin na al'adu mai girma muna cikin wannan sura da albarka suratul bakara jiya mun kwana aya ta biyar ko insha Allah yau za mu tashi aya ta shida a ramar bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم to jiya mun ji Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin sunfi na farko ma'ana kalan mutane na farko Allah subhanahu wa ta'ala ya kwata mana mummunai a ayoyin da suka gabata su ne mutanen farko mummunai Allah kullum muna kwauka sa muna ciki Allah kuma ba mu iko jajircewa da dagiya da shiga cikin ayyuka na mummunai kenan ba a mini ba da kare ba a sai mun hada da aiki mana jiya dai mun shi an ayu Allah ya faɗa mana ayyukan mummunai waɗanda suka samu sakawa to mu dage mu yi kokari mu sa kan mu ciki in ma ba mu yi to yanzu lokacin bai wuce ba har yanzu muna da dama da ka dawo duka Allah subhanahu wataala sai ya yafe maka da abin da yake baya yanzu kuma sai ka zama ka zama cikin mutanen bayan Allah na kwarai a ce mutum ya mutu bai gyara mata wani ba ya zubulla halin ya yi hali mutum bai gyara mata wani shi ne illa amma matukar muna raye to har yanzu da damu kowane irin laifi ne kan yi tsammanin Allah subhanahu wataala ba zai yafe mana ba la taqnatu min rahmatillah kada ka yi ke tsammani daga rahamar ubangiji ka inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafur Allah yana gafarta zunubai ga baki ɗaya domin shi da gafara ne kuma mai jin kai to yanzu Allah subhanahu wataala ya ambata mana sukkokin mu'minai a ayar da ta gabata yanzu kuma ayoyin da suka zaba a ayar mai karanto mana su kuma Allah subhanahu wataala sai ambata mana sukkokin munafikai kenan sai mu ji sukkokin su duka me dalili domin a bayyana mana karara ga bambancin tsakanin mumini da kafiri tsakanin dan aljanna da dan wuta kuma ta hanyar alkur'ani ba ta hanyar labarin wani ba ba wai ja kirkirar ƙarya ko kuma molan ka ba a'a alkur'ani ne zai bayyana mana kenan zai nuna mana ga masu da'a ga Allah suna cikin al'abrar da kuma ba saba wa Allah kuma su ne kujja Allah kare sa'an kuma a bambanta mana tsakanin ahalus sa'ada ɗan aljanna da ahalus shakawa da ƴan wuta malam ba shi kija da kishiya ne ake gane bambancin kishiya mana sai an san abu kishiyar abu ake gane mahimmancin abu yanzu mutum ba zai san amfanin haske ba sai idan ya shiga cikin duhu idan ka shiga duhu sai ka to ashe haske yana da amfani ina fata an fahimta ba za ka san amfanin zafi ba sai gami sai sanyi ya zo kuma komi da kishin shi ake ganewa to saboda haka yanzu ga siffar ga mummunai ga kuma kafirai duka kuma ta hanyar alkur'ani to shine sai Allah subhanahu wataala ya ja innal ladzina kafaru kaga waɗanda suka kafirce ma'ana waɗanda suka yi jayayya da ayoyin Allah ma'ana waɗanda suka musunta ayoyin Allah dalilai hujjoji ta karyata manzancin manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce atatam ai ba manzo bane ba atatam mahaukaci ne watatam mawuka ne atatam mawaki ne kai atatam suka ce ba kai shi yake gai kirkiro ma alqur'ani ba shi ba to Allah ce sawa'un alaihi su irin waɗannan mutane abin daidai ne mana abin ya yi daidai da su a an zartahu amlamtun ziru ma'ana ka tsoratar da su ko baka tsoratar da su ba ka musu wa'azi ko baka musu wa'azi ka musu gargaɗi ko ba musu gargaɗi ba ma'ana ka ja hankalinsu daga azabar Allah ko baka tsoratar da su ba la yu'minu ba za su hankalta ba ba za su tsorata ba domin ne son zuciya ne suka riga su kasa ba za su imani ba ba za su gaskata wannan abu da suke suwa domin ne malam babu yana cewa wai dan ya ci da gudani ya makamta akwai wani abu dan adam kawai idan ya tsaye turmi ya yi tabarya to ba ya da shi ma'ana ba bai san gaskiyar ba ya san gaskiyar amma kuma sai yake to amma kusan ko me dalilin to Allah zai faɗa mana nan dalili ai shekarun da mun karanto ta aya da Allah subhanahu wataala ke faɗin kafirai idan sun shiga ta hanyar bulagu suna cikin teku iska guguwa irin iya ruwa ta taso tana neman kibewa da su tana neman ta hallaka su duk kuwa kuma kowa yana da gumke shi amma kowa sai boye gumkin a lokacin dukkan su gaba gida sai su koma kuma sun yi itibaki sai a koma a roƙi Allah babba ma'ana sun san wannan allolin nasu ƙananan alloli yanzu irin bala'i ya zo to ba wanda zai ci da su daga Allah ba kuma a lokacin sadin kama Allah alƙawari Allah idan ka in an je ta na Allah idan ka tseratar da mu wallahi idan muka tsakko muka fita lafiya to za mu hukunta maka Allah ta jawo lan ma da jawo bayin da mun tsare muka tseratar da su iza mu shirku ko sai su dawo shirkar ta su kina kun ga ba da basar gaskiya ba wannan kawai da gangan gashi ke ka shiga wahala gungin naka allah naka karbi karami ya kada da cike ka ka nemi allah babbare kuma kama allah alƙawarin kuma ka saba ka ga wannan da gangan suka ki musulunci da gangan suka ki karba to shi ne allah subhanahu wataala a an zartahum am lam tunzirhum ka tsoratar da su ko baka tsoratar da su ba ka ja hankalin su ko baka ja hankalin su ba ka musu wa'azi ko baka bi la yu'minun ba za su gaskata ka ba za su yi imani ba da abin da ka so saboda haka a nan Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cirewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwaɗayinsa da tsammaninsa ganin za su musulunta shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ke fala ta zaba alaihim khasaratan mana kada ka sanya ranka ka tafi a banza ka wahalar da kanka a banza don manzon Allah yana ta kokarin ya ga ya jawo manya-manyan nan na ƙurishawa a kan sirrinci gaskiya amma kuma duk lokacin da yake ƙara sun da gaskiya ma sai su ƙara ba ku shirya musu sai su ƙara mushi ma wata masifar da bala'i gara a irin wannan lokacin nan ne lokacin da abdullahi bin maktum ya zo ya musulunta shi kuma manzon Allah yana gana da waɗannan manya na ƙurishawa yana ta kwaɗayin ya ga sun karɓi musulunci saboda haka abdullahi bin maktum ya zo yana sallama ma har ba a ji shi ba Allah ke ta abasa wa tawalla an ja'ahu a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka ma'ana yana ta kokarin ya ja hankalin su sai kaduma ya bar batun Abdullahi bin Maktum cewa ga manya amma ba wai dan ya walakata shi ba a'a yana ta kwaɗayin ya ga manya manya domin idan manya su karba abu to sai ga abubuwa adawa ta rage ga da yawa wasu sun karba to yana ta kokarin haka to shi ne ya yayi da su sun kirba musu Allah subhanahu wataala ta ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ran da ruwan sanyi shiriyar a hannun Allah take Allah ne bai ga damar shiryar da su ba duk iya wa'azin ka kuma wannan shi yake nuna mana iya wa'azin mai wa'azi baka isa ka shiryar ba in duk wa'azi ne ba kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yayi wa'azi ya ba mutane da kafirci kafirai suna da makin kiran kafirai ɗin guda kai yayi wa'azin ba yana tare da mana akwai ma a ƙarƙashin sa ashe shirya ta ubangiji ce kai dai naka ka isa ka bar gaskiya kuma ka yi fi sabila ka bar wa Allah ka sauke na wanda yake kanka to shikenan ya isa saboda haka wannan duka lallashi ne Allah subhanahu wataala ke wa Musa Allah sallallahu alaihi wasallam kenan game da yana jin haushin akan ya tashi shi ba makanici ba kuma da gaske ne dan sako ne da kuma Allah subhanahu wataala amma kiri-kiri an ce mishi makanici ne kuma shi bai saba da kai ba kuma alhali sun san shi ba makalici ba ne amma wannan abu yana kona masa rai a ce mishi makalici a zage shi a ce kafiri a ce mishi boka a ce mishi matsafi a ce ya kawo fitina ya raba iyaye da ƴaƴa ya yi kaza kaza duk waɗannan abubuwa da suke faɗa mishi kafiri yana jin zafin abu to shine Allah subhanahu wa ta'ala yake sanya ma ransa ruwan sanyi to yanzu a nan aya ta gaba sai Allah ya faɗa mana biye dalilin da ya sanya ba za su imani ba to ko shi sai Allah ce khatama Allahu ala qulubi ya sanya domin Allah subhanahu wataala ya riga ya yi miki ya damke zuciya ya yi miki akan ta saboda haka haske bai shiga ta deja zuciyar ta riga ta yi bakin kiran to bayan da za a yi haske ya haskaka ma'ana a nan shi ne malamai suka ce alkhatar ma'ana tarfiya asalin ita yadda khatar take duk lokacin da bawa yake sabawa Allah subhanahu wata'ala idan ka yi sabo baka tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ba kuma ka ci gaba da wannan saba to duk lokacin da ka yi sabo ana kasa ma zuciyarka da kas in ka sake ana kasa mata ka sake tun das ɗaya ne wanda ba a gani to kana yi da kaɗan kaɗan kana rena kuma har zai ka ana gani ta kai ga wani baki kana ci gaba da sabon Allah kuma ana ɗasa mata wannan baki to a haka a haka a haka a haka bakin nan har sai ga ya zo ya rufe zuciyar da baki da a duk lokacin da kuma wani bakin ya rufe ya rufe zuciyar to shikenan an kaya ce fuci yanzu haske bai iya ratsa wannan zuciyar domin wani yanki ne na Allah subhanahu wataala kamar yadda kasan gurgura da take zuwa tun tana ita ɗaya ana ta kai wani wani wani abu ina ga wani ɗan abu bari bari gurgura ce ko ba gurgura ce na ta kai ba zan da ba ana ne ana ta i kamar ita kamar ba ita ba haka haka wata sai ga ta fito dol ita ɗaya ce in ka kama ka cire mako ba sai biyu su fito in ka cire ta ana kama a haka a haka ba ka shirya ba ka sani ya za a yi har daga tun ana nan tun da ita ce ba kuwa yanzu sai ga ta dawo kuma ta fara zama yan gari ita ma ta fara 'ya'ya ana na ana da sai a yi 50-50 eh ita rabi baki da rabi ana da ana da kuma sai ta ture ma baki to haka in mutum ya rena sabon Allah duk lokacin da kake sabon Allah ana dasa maka ana dasa maka to shi yasa ya zo ga wani yana so amma har abada ya gagara tuba saboda mai laifukan da yake ya gagara tuba ga Allah subhanahu wa ana dasa mata ana dasa mata shine khatar ma'ana rufe wato har wani abu ya so ya rufe ta shine malamai suka ce iza kasura alaiha al-zunub lam yasat nuru basira biha ma'ana idan zunuban mutum suka yi yawa to saboda haka sai su shafe hasken hasken zuciya haske ba zai rada ta wata gadi gaskiya kenan imani bai da wata hanya da zai shiga an tushe mishi ko ina shi ke nawa iyasu billah sai mutu ya mutu ya mutu a wannan hali mutum yana mutu a wannan hali kuma ya mutu a hudu matsayi kenan saboda haka ba shi ba wani kafirci ko yana son a baki sai ka ji ga cewa wallahi abin da ba ya dame ni shi na ce kai wannan abu wannan tsiya banda talauci ne ba banda lalaci in shashasha ce ga yadda duk ta bi ta lalace ta kwanta ne amma ta ta san bala tana cikin bala'i amma ta nuna dejiya zunuban ya riga ya rufe zuciya shi ne Allah subhanahu wataala ke jaddada mana a cikin suratul nisa'i sai ce bal da ba Allahu alaiha بل طبع الله عليها bi kufrin بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا Allah subhanahu wataala bal kaka shi ka dauka mun mamaki wannan nan kana ɗaya daga ayoyi iri wani ya mutu wacce ka ta karuwa wacce a ɗakin karuwa ta mutu an zo a banzance an je an binne ta ba tare da wani daraja ba amma kaga ta gagara bane amma tana so ta san abin ya ishe ta wulakancin ya ishe ta cin mutuncin ya ishe ta kaga mutum barawo ne ya ma'ana abin ya ishe shi wulakancin a kaskantar da shi a duke shi a tuhumar da shi in shaye-shayen da yake ya ga yan uwansa a cikin bola mutum ya gashi mutum amma a haukace ba mutunci ba daraja yana yana tambayi yana kashi yana fitsari yana ɗaukar datti da sauransu amma ka gagarar wancan ya gagar ɗaukar izina to ma'ana laifin ne zunubin ne ya yawa tun da wasa yana yi baya tuba yana yi baya tuba ana kasawa ana kasa har ya zubla zunubin ya gagar ya gallabi zuciyar gaba baki daya zuciyar ta yi bakin kiyar yanzu ba ta da masakin inda haske zai shiga ya haskaka ta haske da imani to saboda haka irin wannan makawa makawa zai mutu kafin la'anan ne tsinani ya su kuma kenan saboda haka yan uwa mu gyara shi sun yi Allah ya buɗe mana hanyar tuba mu gyara tun da wuri kafin dare ya yi maka yi kokari ka tuba ka watsa in shaye shaye kake watsa da wani shaye shaye sai ka koma ka koma mutumin kwarai mutumin kirki ka dawo cikin hayyacinka in sata kake gyara ka dawo na kwarai sai ka yanzu al'umma tana karɓar ka in zina kake fasa sai ka yi Allah su wata laki kafin dare ya yi maka in ka cika yi ba abin karshe ne khatama Allah wa ala Allah ya kare saboda haka Allah subhanahu wataala ya kira me dalili khatama Allah wa ala qulubi Allah subhanahu wataala ya yanke akan zuciya shi ne Allah ce bal da ba Allah wa ala alaiha ma'ana Allah ya gaskam akan ta bi kubrin saboda wannan zunubin wa ala sab'in haka nan kuma Allah subhanahu wataala ya buga wannan stamp din a ƙarshen an buga kawai sai zai dinga jin abu amma wa'azi bai ratsa ta zai dinga jin wa'azin ya je hakikan gaskiya ce amma ya gada tun lokacin da mutum ya kai wannan lokaci ga wa'azin ya fahimci gaskiya ce amma ga garbi ta ya halaka an ci an an wannan an halaka Allah ya gaba da mutum kenan kuma me yake kawo haka yawan zunubi zunubi da kaɗan kaɗan kana raina har abu ya tafi wa ala absarihim haka nan Allah subhanahu wataala ya ce a bisa maganne idanuwanka kawai sai ga gaskiyar mutum to idan yan kurba yana gani amma kai gagara binta idan ya rufe baya ganin gaskiya amma ga idan kawai idan ne na ganin duniya amma ba na ganin gaskiya ba ga kunnan kunnan ne na sauraron duniya amma ba na sauraron gaskiya ba ga zuciyar zuciyar kuma ta yanke imani ba zai shige ta ba duka wannan Allah subhanahu wa ta'ala na faɗa mana mu nisanci sabon Allah in kuma har shedan ya ja mu mun yi to mu yi kokari mu dinga tuba mu tuba zuwa ga Allah wa in ma yanzagannaka min ash-shaytani nasbun fasta'iz billah innahu samiu tun lokacin da kana kokarin da'a ga Allah da ko korme Allah kana ja yana ja kana ja yana ja kana cewa za ka je masallaci yana cewa kai da Allah so ka zauna ka huta kana za ka je makaranta yana cewa kai da Allah ba kai kaɗai ne ba kana cewa za ka yi sadaka ya ce kai haka kullum kokarin aiki alheri da kake alheri wani da kana ja yana ja ne kuma shaitan din Allah ce min aljinnati wan nas kana ka ce sai ku wancan din ba a a cikin mutane ma akwai wanda yana nan shi yana ganin asara ke ko kana ta asara kana taimaka kai kana zubar da dukiya ko daga cikin iyalan ka ba su riga da asara ko ba ko asara yake maka dukiya kawai ba da yake da sauran to ni za mu kaya eh Allah ya kama mana zamani da daga nan ka tsaya ma kan da kanka wallahi shaɗa min daura ke ba da labari da ke cewa wallahi ɗan kwaji wani abun mamaki da ya faru da shi ya ce wallahi ya kamata mutum ya ma kansa da kanshi a gaban shi abin ya faru kuma shi yake ba da labarin ya ce yanzu duniya ta canza ƴaƴan ba irin da ta in kana ma ka kullum kai kana ta fafutar ka kwaso wannan yaki halaki yaki haram yayi wani kana ta aka ce ya halaki da yara da mata ake tara ma ya kuma masu tausaya ba in kama da basu suke maka ake alheri ba billahi da zai haka ma kaga gina ba kanka aljanna da dukiya ka tunda Allah ba ka tunda ranka ka kawata ka ma kanka amma ba ka da wuya ba kowa bane ba yake ba da labarin wani abu da ya faru wani ne kuɗi da ya rasu saboda haka ya mutu ana wuce bashi kuma ina shi bayan ko an raba gadon ne wani ya wuce yana wasu bashi kuma wani bashi mai yawa aka ce to ya aka faɗa ma ya su biya ma ba da su ka ce na eh ba ke siya me yasa bai biya ma kansa ba aka tabbatar bashi an tabbatar ana bin shi amma su biya suka ce kawai su ba wanda zai taba musu kudin su an ce wata ko miliyan arba'in arba'in kowa suka samu shi kuma kudin ina shi ba shi ko miliyan ishirin ne da shida da shida ko to kaji aka ci abiya suka ce ina sai wa ɗaya daga cikin ɗaya ɗaya ɗaya ne ya ce shi ya yarda biya ma baban shi alƙali ya ce a cikin kudin gaba za a kuɗa kai kaɗai ba ce in in aka buɗe kudin gaba sauran ka za ya ce iya a buɗe a a kotu kuma aka yi abu aka yi katari babban muhallin shahidi akwai wani mai kuɗi shi ma sun zo shi kuma wata afar su ma wata shari'a ta musamman ta su daban to ka san haka kudin shari'a da sai an yi ta wannan a gama kuna sauraron a yi ta wannan a gama a yi wannan da wannan to shi ne kuɗi ne mai kuɗi yana zaune aka yi shi wannan abu amma shi ba shari'a ba wanda shari'a ta tashi ba wani shari'a sai wani abu sai tasu daban amma suna zama akan wannan shari'a ya ce shi ya yarda shi ɗaya a cikin ƴaƴan ya ce ya yarda a ɗauka ko da kuɗin shi gaba kila abin da ya saura Allah samu sanar barka ba shi alƙali ya sake da tashi kai da wata ashi da ya ce ya yarda ita to shi kenan aka ce bayan an cire to wannan mai kuɗin da yake zaune a wurin sai ya ce ranka daɗe ya ce na ce na'am alƙali kira alƙali ya ce ana shiga shari'ar da ba ta ba ya ce eh in na ba da in na ba ka amma na ba ka izini ba za ka iya shiga ya ce to ina so zo a ba ni izini in shiga maganar nan ya ce to na ba ka izini miye ya ce ranka daɗe wannan yaro da da da ya ba biya ma uwansa ba shi ya ce na shi na masa ranka daɗe a shaida ko kafin in je gida ko da na mutu a rubuta ɗan shaida na ba shi miliyon ɗari.
Allahu akbar
Na ba shi na mashi kyautar miliyon ɗari. Ka ka ji ma Ubangiji, ka ga sakayya ta Ubangiji, wallahi ka tsaya ka yi imani da Allah ka barwa Allah. Ka ga a kai tsaye Allah sai ya limka masa ba limka turbile ne ma yana da wannan. Duk duka wajen dubu arba'in ne amma yanzu kaga ya samu dubu ɗari ya haɗa da ɗan sauransa kaga dubu ɗari da wannan sakayya ta ubangiji ya ce irin wannan yaran da albarka irinsu allah ka ba mu irinsu ya ce a rubuta alƙali kai ma shaida ne ka rubuta ko da kafin in je gida na mutu sa rubuta mishi a cikin gado kuma zai yi zai bari ya ce to kuma na biyu ya ce ranka daɗe na ɗau darasi a nan ba shi ba shi a ta tashi ba amma shi ya ɗau darasi a wannan tantan su masu kuɗi kuma a kan wallahi haka kuma dr isa yawa shi ma ina ji ya taɓa bani labarin wani ɗan uwan shi ma abokin shi ya zo ya faɗa masa ya ce ya yayi da shi yana da kuɗi ya yi aikin alheri irin mutanen nan wasu wurare ya gagara ma bayan ya mutu abokin shi ne aminin sa yana son sa amma kashe da Allah shi shi ne sai ya samu ƴaƴa sai ya roƙe su ce dan Allah su haɗa kuɗi su ba uwan sadaka tijara su gida mishi masallaci yaya suka ce na ka ce bai sa bai ba kansa wallahi wanda shi ma dokta iya wannan wannan ya ba yake ba da labarin da to kun ga wani abu kenan kan yi tsammanin tatsuniya ne abin yana faruwa to wallahi Allah gore ba kuɗi kana ne kana yara mata yara yadda Allah yadda kai baka gane kuɗin ba ba ne da ka zo ba mu mata a gidan ku ba da ka taso ma a talauci ka taso amma Allah ya buɗa maka to haka in ka tsaya ka bauta wa Allah Allah ka tsaya ka tarbiyyantar ƴaƴan kai Allah subhanahu wataala zai buɗa su kuma da suke jana mishi kuma Allah zai kula maka da ƴaƴanka ga kissar annabi Musa da Hijr kaga darasi ne Allah ya bamu